والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da huwa cewarsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin yau ashirin da tara ga watan rabi'in al'awwal shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da ashirin da biyu ga watan tara shekara dubu biyu da ashirin da biyar meladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu ali bin abi talibin da ke nan gandun wambayi cikin garin azara ci gaba darasin da muke yi a wannan littafi na dawa na al'allamatu sheikh ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah na roƙon Allah ya mana muwafaka malam yana mai da raddi ga waɗanda suke fifita duniya a kayan lahira har suke kawowa wani kwatance yana nuna cewa irin wannan kwatancin nasu wato mummunan kwatance ne ba ta gefen da za a fifita duniya a kan lahira saboda ita duniya mai ƙararwa ce lahira kuma mai wanzuwa duniya kuma ɗan jin daɗinta ƙuntatacce ne shi kuma wancan cikin yalwa yake duniya ‘yar gajera ce lahira kuwa tsayinta yana da yawa. Ina muka tsaya ne? Na'am? Ban ji ba? Layin ƙarshe na me? Oho, to, shafi na talatin da uku kenan. كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد ابن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ديد يزو أتكي مسند الإمام أحمد أكنا أتكي سنن الترمذي حديث مستورد ابن شداد kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce mad duniya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isbi'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u ita duniya fa bata zamba in an kwatanta ta da lahira illa kama yudkhilu ahadukum isbi'ahu fil yammi face kamar yadda ɗayanku zai shigar da yatsarsa a cikin kogi, falyanzu sai ya duba bima yarji'u, me ya kan fito kam, ba kawai da tafinsa ba da yatsarsa, ya sa yatsarsa a cikin kogi ya tsoma ta sai ya fitar da ita, ya ga shin me ya rage a cikin kogin nan me ya kan fito, to kaman haka. kwatancen duniya yake da lahira kaga a kwatancen an nuna akwai yawa ko ita lahira kuma kogiya tsaye yake waje daya gudana yake ko kaga ashe an nuna kenan lahira ita ci gaba take ta yi ba wanda ya san iyakanta domin hayatun ne al'abadiyya ba ta da iyaka don haka malai ce fa itharu hadhan naqdi ala hadhihi nasi'a in an koma zuwa ga kwatancen da aka yi da raddin da malam yayi a wancan darasi waɗanda suke gaba za su fifita kuɗi a hannu ba akan bashi kuɗi a hannu shi ya fi kwai a baka ya fi kaza a kurki fa itharu hadha an-naqdi ala hadhihi an-nasi'a fifita irin wannan kuɗi a hannu akan irin wancan bashin min a'zamil gubuni wa akbahil jahal yana daga cikin mafi girman wauta yana cikin jahilci mafi muni in har ba a kwanta ba a manta kwatancen da aka yi ba wancan darasin fa idza kana hadha nisbatu ad-dunya bi majmu'iha ila al-akhirah to idan abin da yazo cikin wannan hadisi da muka ji yanzu shi ne kwatancen duniya in an baki ɗayanta in an jingina ta zuwa ga lahira. Fama mai kadaru umuril insani bin nisbati ila al'akira. To kenan yaya gwargwadon rayuwar ɗan adam take in an jingina ta da lahira. Mun gane bayanin ku? Aka ce ita duniya baki ɗayanta. kwatancanta in an kwatanta ta da lahira ba ta zamba tamkar mutum ne ya samu kogi za a ce ka samu riba Niger aliyanmu kenan ka samu riba Niger ai wannan guntun kogi da yake don gudana nahar ake ce da shi kamar yanzu ka samu riba Niger ko riba Benue manya-manyan koguna ko sai ka sanya yatsarka a ciki idan ka sanya yatsarka sai ka fitar kaga shin me ka kamfato a ciki ai baka ba kai komi ba ba abin da kai ruwa yana nan yadda yake to duniyar gaba ɗayanta tun daga farko har ƙarshe in an kwatanta ta da lahira kamar haka take to shine sai malamin ce to in har wannan shine kwatancen duniyar baki ɗayanta to ina kuma rayuwar ɗan adam shi kuma in an kutunta ta da lahira ai ba ta kai ma ya kutance ba rayuwar ɗan adam ɗin kan nawa ne ba ta da yawa kuntatacciya ne ko ka yi shekara ɗari da wani abu rayuwar taka hakikatan sai ka ga ba ta kai haka ba domin kaga a cikin rayuwarka da kai a yanzu a rayuwarka shekarunka yanzu ai kun kowa san shekarunsa shekarunka a yanzu baka kai shekarun naka ba me nake nufi ba ke shekarunka ba in ka ɗebe bacci da kai ma kawai za ka kirga shi a cikin wani abu na rayuwarka na jin daɗi da zai shagaltar da kai da wani abu To idan hajjin daɗin rayuwar duniya zai ɗauke hankalin mutum daga lahira, to menene jin daɗin duniya? Baccin da ya yi? Aikin ƙwadago da ya je yake a wani lokaci? Tafiya da kake daga gari zuwa gari, kana fargaba kar ‘yan kwanta-kwanta ko ‘yan kidnappers su kama ka? Jirgin sama da ka shiga kana fargaba kana tunanin cewa bari da Allah zai soke mu lafiya? to me jin daɗi a cikinsu idan ka yashe du irin waɗannan shagulgulan da wasu abubuwa da ɓata maka rai da za a yi wani lokaci kai kaɗai ka zauna kawai baka jin daɗin al'amura saboda watakila wani ya ma wani abu ko kuma kai kanka ka ji baka jin nishaɗi du irin wannan in an ɗaɗɗebe su ita rayuwar duniyar da har ta shagaltar da mutum in ka tara ta kwanaki nawa ne ko watanni nawa ne ko shekara nawa ne To in duniya baki ɗayanta daga farko har ƙarshe ba ta fi kwatancen yatsar da aka tsoma a cikin babban kogi aka fitar ba, to rayuwarka kai kuma a cikin wannan tsomin yatsan. Me rayuwar ta kai kuma? Ba ta mata ba ta da wani ko ɗugu, ba ta da wani ɗugu. To yaushe mutum zai fifita ita wannan akan waccan. wanda ya bibita ita wannan akan wacce ai yayi wauta yace fa ma miqdaru umrul insani bin nisbati ila al akhirah fa ayyuma aula bil aqil wacce ce kenan tafi a wajen mai hankali duniyar ko lahira itharul ajil fi hadhihi al muddati al yasira zabe da fifita yar wuri duniya kenan fi hadhihi al muddati al yasira a cikin wannan dan zango karami وحرمان الخير الدائم في الآخرة كما أحرم توامتن الهيري ميدوما الاهرة شي يكسو أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قريب كوكو متن يزائي برن وانا أبو أنكرا حقير ولا كنتتش da bai kai ya kawo ba shine haƙir munqati'in an qaribin wanda zai katse kurkusa da wuri liyakuza ma la qimata lahu wala khatara la domin ya amshi abin da ba shi da kima wanda shi zai iya kimantawa bai ma taɓa tsarsuwa a ransa ba wala nihayata li adadihi abin da babu iyaka kuma ga adadinsa wala gayata li amadihi babu iyaka har ilau ga zangonsa mana in ka ja shi ba shi da iyaka lahira kenan fifita wancan ɗan kaɗan shi ne mutum zai zaɓa ko kuwa fifita wancan mai yawa, wancan ɗan kaɗan kuma mai katsewa da wuri akan wancan mai yawa mai wanzuwa har abada. Fa'amma ƙaunar akar ya gama da wancan kenan, masu cewa kuɗi abinan wai abaka ya fi kaza a kurkuku. kaga shi ba wuce gaba ɗaya ma cikin lamarin salama akwai akwai wauta wai kwai a baka ya buka za a kurki to in ba buka zar ina zaka san kwan shi yasa kaga philosophy in wannan abubuwa in ka tattara sai kaga shi yake gudanar da philosophy na Hausawa shi yasa Hausawa duk a ƙasar nan ba mutanen da ba ba zama to industrials kamar su ba su kawai ‘yan su samu ne su cinye ba ruwansu da planning for the future ba su damu su tsara wani abu wai dan gaba ba su kawai ‘yan yanzu ne a sha dina soja kuma zauna ana hamma ana tumasanci ana abubuwan da bai dace ba amma a yi planning dan gaba yanzu ne matashin bahaushe ne duk a matasan ƙabilun ƙasar nan matashin bahaushe ne za ka ba shi kuɗi manyan ƙabilu nake faɗa ai su ne za a iya kwatance da su matashin bahaushe ne yanzu za ka iya ɗaukar naira dubu ɗari biyar ka ba shi ko ka ɗau wan miliyan naira ya samu wan miliyan naira ba shi da kokobo in Allah yadda zai iya zuwa saboda shi bai da hankali zai iya zuwa ya sai waya ta naira dubu ɗari biyar a wan miliyan ɗin in ma bai saye ta miliyan ɗin gaba ɗaya ba saboda kwakwalwarsa babu ba ta da hankali dama filosofi ɗin ƙabilarsa birkitacciyar filosofi na kwai abaka ya fi kaza a kurki shi yasa za a ɗauko tallafi a ɗauko injina na bayi da iri da wane ne sai ya sayar a ɗauko keken ɗinki a bashi na yin sana'a sai ya sayar a ɗauko mashin a bashi don ya yi a caɓe ya ɗan samu kuɗi sai ya sayar ya kashe kuɗin kuma ya ci gaba da zama akwai gaya rashin hankali da ya wuce wannan filosofin ba wuce kenan kwai abaka ya buka za a kurki dama shi haka ya kimsa wa kansa irin waɗannan zaka gansu da yawa wanda su suka tafiyar da tunani fikira na Hausawa shi yasa suka zamanto kabila mafi ci baya ko ba haka bane Allah ya shirar da mu wannan mummunan tunani ne Malam yace fa amma qaulul akhar la atruku mutayaqqinan limashkukin fihi wasu kuma akwai abaka yafi kaza a kurki suka ce ba ai mun ji a baya ko wai ba zai bar abin da yake tabbas dahir limashkukin fihi ga abin da ake shakka a kansa ba wanne ne dahir duniyar da yake gani da daɗinta, wanne ne ake kokonton? wai lahira ce ake kokonto ba ko idan bai yadda ba ya yadda la lahira amma kuma ya abudullah ala harfin Malai ce fa yuqalu lahu to shi kuma irin wannan sai a bashi ansa a ce masa imma an takuna ala shakkin min wa'adillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulihi aw takuna ala yaqinin min zalik dama ɗayan biyu ne imma an takuna ala shakkin ko dai ka zamanto a bisa kokonto min wa'adillahi na alƙawarin da Allah ya mai daɗi wa wa'idihi da alƙawarin da ya ga waɗanda suka saba masa na azaba wa sidqi rusulihi da kuma gaskiyar manzanninsa da sakon da suka zo da shi ko dai mutum ya zamanto akan haka ne Allah ka samu ciki aw takuna ala yaqinin min zalik a'a astaghfirullah wancan ai wanda suke kokonto ne ko ko dai mutum ya zamanto yana kokonto game da alƙawarin Allah mai daɗi da yayi da kuma azabarsa da ya alƙawaranta masu sako da kuma kokonto a kayan gaskiyar manzanninsa wannan Allah ya mana tsari da wannan janibi aw takuna ala yaqinin min zalik ko kuma mutum ya zamanto yana kan yaqini game da wancan mun gane bayanin ya so mu gabatar da masu shakkan sai wato ko dai mutum ya kasance yana cikin kokonto ne dangane da alƙawarin da Allah alwa'adu wal wa'id in an ce alwa'adu alƙawari mai mai mai daɗi alƙawarin da Allah ya yi mai daɗi ko a nan duniya ko a lahira a dalilin biyayya in an ce wa'id shi kuma alƙawarin da Allah ya mara daɗi ga wanda suka saba masa ko dai a duniya ko a lahira to ko dai mutum ya zamanto yana kokonta wa'adu na ubangiji ko wa'iduhu wasidki rusulihi da kuma gaskiyar manzanninsa ya zan yana kokonto cewa abinda suka faɗan nan akwai kokonto aw takuna ala yaqinin min zalik ko dai mutum ya kasance yana bisa yaqini dangane da haka fa in kunta ala yaqinin in har ka kasance kana bisa yaqini game da alƙawari mai daɗi da Allah ya yi da kuma alƙawarin da ya yi ga duk waɗanda suka saba masa kuma kana da yaƙini akan cewa manzanninsa sun zo da gaskiya fama tarakta illa zarwatan ajilatan munqati'atan faniyatan an qurbin to baka babar komai ba face komayya wacce take kuma ‘yar wuri kuma mai katsewa’ wadda kuma za ta ƙare da wuri yanzu me kwatanta kenan wacce ce komayya an ce komayya da ya shine mafi kankantar abu ko ko a ce asgar namlatin shine zarra to duk mutumin da yake da yaƙini na alƙawarin da Allah ya a kiyama wanne ne babban alƙawari mai daɗi alwa'adu aljanna da wa'idi Allah zai azabtar da waɗanda suka saba masa kuma manzanni sun zo da gaskiya to wanda yake da yaƙini akan haka to zaka ga ya juya baya ma duniya shine abin da ake nufi kuma ita duniyan nan shine siffanta ta da cewa bata zamba illa zarwatan ajilatan munqati'atan faniyatan an qurbi face kwayar komayya ce ajila wadda da wuri ake samunta, munqati'a kuma wadda take katsewa, faniya wadda take karewa an ƙurbin kurkusa, da wuri take karewa. Kabar duniya mai wannan siffa saboda mai li'amrin muta yaƙinin la shakka fihi walan a lahu, ga wani al'amari wanda yake na tabbas, wanda shi kan babu kokonto a cikinsa, walan kita alahu kuma baya katsewa wani abu ne wanda yake na tabbas ba kokonto kuma baya katsewa na'am aljanna ne aljanna ai ita ce al'amari na tabbas wanda baya katsewa mai daɗi kenan ai abin da bawa yake nema kenan duk da cewa ita ma azaba ba ta katsewa ma ga kafirai to kaga mutum kenan ana nunawa tunda ita duniya ajila ce da wuri take zuwa ta tafi wato a cikin gaugawa ita kullum duniya a gaggauce take a gaggauce a gaggauce haka lamarin ta yake ita ce fa wanda idan mutum yana cikin ta ba wata ni'ima tana wucewa sai ga kaman bai taba yin ta ba kwarai da gaske yanzu idan ka ga waɗansu wanda suke mulki a da sai ka gan sun zama abin tausayi sai kaga tamkar da ba su ne suke da mulki suke jujjuyawa ba mulkin lahira ko yana katsewa Allah ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in kaga yan aljanna to lokacin ne fa kaga asalin ni'ima kuma a lokacin ne kaga mulki wanda yake mai girma wa in kunta ala shakkin in ku har mutum ya zan yana kokonto dangane da abin da Allah ya alkawaranta na daɗi ga mabiyansa. Faraji ayatin rabbi ta'ala, to mutum ya koma zuwa ga ayoyin Allah maɗaukaki, addallati ala wujudihi waɗanda suke dalili na samuwar Allah ɗin, wa ƙudiratihi da kuma ikon da Allah ɗin yake da shi. wa mashi'atihi da ganin damarsa wajen aikata duk abin da ya so, wa wahdaniyatihi da kaɗaituwarsa ba shi da abokin tarayya balle ya jayayya da shi, wa sidiki rusulihi da kuma abin da manzanninsa suka zo da shi na saƙo gaskiya ne, fi ma akhbaru bihi anillahi cikin abin da suka ba da labaransa daga Allah. In har mutum yana shakka, to ya koma kan waɗancan ayoyin, zai ga abin da Allah ya faɗa. wato lalle waɗannan ayoyin ba su zo da kokonto akan wannan ba cewa Allah samamme ne kuma Allah yana da kudura yana da iko kuma Allah yakan yi abin da ya ga dama ba wanda yake tambayansa ya fa'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid kuma Allah shi kadai ne al-ahadu samad sannan ko manzanninsa sun zo da gaskiya duk abin da suka faɗa daga wajen Allah subhanahu wata'ala gaskiya ne wa tajarrat kai tsam wa qum lillahi ka tsayu domin Allah naziran aw munazira ka zuba idanunka kalla ko kuma ka tsaya kana tunani shine naziran aw munazira wato ka zuba idanu kana kalla mm ai duk abin da ka fahimta kalla da idanunka to zaka san Allah subhanahu wataala ya tara waɗancan sifofi wato Allah mawjudun ne kuma lahu qudratun wa mashi'atun kuma shi kadai yake bashi da abokin tarayya abinda manzannansa suka faɗa kuma gaskiya ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kuma Allah ta'ala yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار shi saka ya ce ka duba ka yi tsam ka tsayu ga Allah naziran au munazira ka duba ayoyin Allah da za ka waiwaya ko'ina kai har kanka jikinka, ko ka tsaya kai dogon tunani cikin yadda al'amura suke faruwa suke gudana da ikon Allah ba su taɓa canzawa ba. Wallahi, inda ba Allah ne ya halicci sammai da ƙasai ba da yanzu kagan da zamunsu ya canza. amma da yake shi ya halicci abinsa kuma ya ɗora su a kayan tsarin da yake so haka suke tafiya ba amendment babu canjawa yau wannan shugaban in ya zo sai sa wata doka wanda ban in ya zo sai ce a aka zane haka lamarin yake tafiya ko kuma ma in an sa dokar kaga talakawa su ma sai su bauɗe su kibin doka ko ba haka ba to amma nizamin da Allah ya tsara ana ki wallahi ba a ki dole sai ka bi akwai qaba'un kauni akwai qaba'un shar'i muna magana akan qaba'un kauni ne ba shar'i ba shar'i an baka mashi'a da irada amma qaba'un kauni baka isa ba nasiyatuka fi yadihi in yace sai ka ci abinci wallahi sai ka ci zaka kuma ji yunwa baka isa ka yi wa kanka baka jin yunwa ba kuma baka isa ka yi kanka immortal ka ce kai ba za ka mutu ba kuma duk kwaskwarimar ka tsufar sai ta bayyana haka Allah ya tsara sama da ƙasa kuma za ka ga gasu nan yadda suke baka ga saman ta rikito ba a ce sai an sake wani structural adjustment lifespan ɗinta na ginin ya ƙare ba a zo a sake gyara waɗancan ina filar take حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه كدوبة دائدو كوكي نظري حتى يبين مك أن ما جاءت به الرسل cewa abinda manzanni suka zo da shi salawatullahi alaihim tsira da amincin Allah ya tabbata gare su anillahi daga wajen Allah فهو الحق الذي لا شك فيه shine gaskiyar da ba ku kwanto a cikin ta abinda manzanni suka zo da shi shine gaskiya wanda babu kokonto a cikin ta dan haka kada mutun ya yaudaru wa anna khaliqa hadha al-alam wa rabb as-samawati wal ardi kuma mutun zai bayyana gare shi cewa mahaliccin wannan duniya da kake gani da sammai wa rabbas samawati wal ardi kuma ubangijin sammai da kasai ya ta'ala to fa ya daukaka yana daukaka wa ya taqaddasa kuma yana tsarkaka wa ya tanazzaha kuma Allah ta'ala yana tsarkaka har ilau an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu bihi Allah ya tsarkaka a ce ya zan saɓanin abin da manzanninsa suka faɗa game da shi. Wato, duk abin da manzanni suka faɗa game da Allah, to ba za ka taɓa ganin saɓanin haka ba, Allah ya tsarkaka ya zamanto saɓanin haka. Ai, ɗan saƙon, su ‘yan saƙonninsa ne, ba sa magana sai abin da Allah ya ce musu Abin da ya ce su faɗa game da shi, shi suke faɗa. To, don haka, idan Allah, idan manzanni suka ambaci wata sifa ta Ubangiji to Allah din haka yake. Allah ya tsarkaka a ce, ya zan saɓanin abin da manzanninsa suka faɗa, suka ba da labari game da shi. To kaga wannan na ƙarin nuna cewa ashe, abin da manzanni suka faɗa, shi saka ahalus suna wal jama'a tun da can su magabata na ƙwarai abin da suka tafi a kayi dangane da ayatu sifat shine ana gudanar da su yadda suka so bila takyifin wala ta'tilin wala tashbihin kuma sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya tabbatar makansa haka abin yake ba a salifar ma Allah wata sifa ba a kuma kwatanta siffar Allah da ta wani laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir ومن نسبه ila غير ذلك duk wanda ya jingina Allah zuwa sabanin abin da manzanninsa suka faɗa ko abin da Allah din ya faɗa game da kansa Allah ne ya baka labari game da kansa cikin alkur'ani sai wani kuma sai ya canja fassarar abin da Allah din ya faɗa ai ba za a canja ba ko abinda Allah ya faɗa game da kansa a cikin alkur'ani ko manzansa ya faɗa game da Allah a cikin hadisi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani ya ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha don haka kaga alhadisi hadisi da ya inganta huwa alwahyu thani an rabbil an an rabbil alamin alwahyu thani min Allah to da haka ba a canjawa in ya ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa sai a ce haka abin yake imam malik ibn anas yace al-istiwa'u ma'lumun wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a محمد بن شهاب الزهري yace amruha kama ja'at bila takyifin wala ta'til to haka suka tafi magabata na kwarai waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ya siffanta kansa da almaji to ba za ka rabbuka kuma yace to dan haka ba za ka ce waja'a amru rabbika ba dan ba haka ya faɗa ba istawa ba za ka ce istauda ba dan ba haka ya faɗa ba to da haka wa man nasabahu ila ghayri zalika faqad shatamahu wa kadhaba duk wanda ya jingina Allah zuwa sabanin abinda manzanninsa suka faɗa game da shi to fi wannan kaman yayi batunci ne ga Allah subhanahu wataala ya kuma ƙaryata Allah wa ankara rububiyyatahu wa mulkahu yayi musun rububiyar ubangiji yayi musun mulki na ubangiji don haka ayatu sifat idan suka zo haka ake faɗansu abinda Allah ya faɗa game da kansa haka ake faɗa wato munasaban waɗannan bayanan da abinda ake tattaunawa wato idan Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kansa cewa shi mai rahama ne shi mai tausayi ne to kar a fassara tausayin da rahaman nan ba yadda manzanni suka fassara ba mun gane Allah cewa ya ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai tausayi ne ga muminai amma waɗanda suka aikata laifi fa ko kafirai Allah ce zai azabtar da su kuma bai ɗauke shi a siffarsa ta rahamaniya ba to don haka kada a rudu da cewa za a ci gaba da saƙon Allah ana aikata abin da aka ga dama sannan kuma ana fatan rahamar Allah ai Allah ya siffanta kansa da rahama don haka zai yafi ana bibiyan yafiyar Allah ne ta hanyar da Allah ɗin ya gayyaci a biyo ana bibiyan yafiyar Allah ne ta hanyar da manzanni suka shimfiɗa suka ce ta nan ake samunta duk wanda ya fassara saɓanin haka tamkar ya yi ɓaci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya karanta Allah wa an kara rububiyata wa mulkahu iz domin minal mahal abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba minal mahalil mumtani'i inda kulli bi fitratin salima abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba abu ne hananne a wajen duk wanda yake da kubutaccen hankali bi fitratin salima wanda yake da hankali kubutacce an yakuna al-malikul haqqu ajizan aw jahila haka ne ko duk wanda yake da lafiyayyen hankali mustahili ne ba zai taɓa yiwuwa ba abu ne ma da ba zai taɓa faruwa gare shi ya yi tunanin cewa al-malikul haqqu mai iko tabbataccen iko a ce ajizan wai ya gaza akan wani abu ba au jahilan ko kuma a ce bai san komai ba la ya alamu shai'a bai san komai ba wala yi zillu mai ka sa wanda suke da irin wannan itikadin ba a cikin aƙidu akwai wanda suke siffanta Allah kamar yanzu misali jahamiya suna siffanta Allah bil ma'dum abinda babu shi alimun bila ilmin hayyun bila haya to kaga wannan suna siffanta ma'dumi ne ko to haka suka dinga ambata abubuwa suna kore ma Allah su tabbatar da sifa amma sai ma'ana su tabbatar da suna amma sai su kore sifar da take ta'allake da shi yanzu kaman ƙadariya su suna da itikadin cewa Allah subhanahu wata'ala bai san abubuwa sai lokacin da suka faru kage yanzu an koda ma Allah ne an koda masa ilimi ya siffata kansa bi kulli shay'in alim to don haka nan malam yace id min al muhali al mumtani inda kulli bi fitratin salima abu ne wanda yake hananne da ba zai taba yiwuwa ba a wajen duk wani mai kubutaccen hankali an yakuna al malikul haqqu ajizan aw jahila a ce mai iko cikakken iko ya kasance kuma ya gaza akan wani abu ko kuma a ce bai san wani abu ba la ya alamu shay'an tai bai ma san komai ba la ya wala yasma'u kuma baya ji wala yubsir kuma baya gani wala yatakallamu kuma baya magana wala ya'muru baya yin umarni wala yanha baya hani wala yusibu baya bada sakamako mai kyau wala yuaqibu kuma baya yin ukuba yayi horo akan wanda suka saba masa wala yu'izzu man yasha baya daukaka wanda ya ga dama wala yuzillu man yasha baya kaskantar da wanda ya ga dama wala yursilu rusulahu kuma baya aikowa manzanninsa ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha ولا يرسل ولا يرسل رسله الى اطراف مملكته ace baya aika manzanninsa zuwa ga sassa na gundumar mulkinsa wa nawahiha da sasanninta wala ya'tani bi ahwali ra'iyatihi kuma baya kula da yanayin waɗanda yake kiwata waɗanda yake shugabanta bal yatrukuhum suda a'a yana barin jama'a ne kawai dore wa yukhallihim hamla wato an ce suda babu wani takunkumi an ba su kawai a sake sakaka wala wa yukhallihim bal yatrukuhum suda zai ba su ne sakaka wa yukhallihim hamla zai kyale su ne kawai dore yanzu ko mutum ne a siffanta shi a ce ai wannan mai iko ne kuma yana da cikakken iko a mamlakarsa sarki ne mai cikakken iko ko shugaba ne mai cikakken iko a mamlakarsa to amma sai a siffanta shi da cewa ai baya iya yin komai eh yana gazawa wajen aiwatar da abubuwa kuma a siffanta shi da jahilci a ce abe ma san komai da yake gudana a farfajiyar mulkinsa ba kai baya ma ji ai kuma baya gani kai baya ma magana baya ma umartan kowa da komai baya hana su da komai in aka yi abin kirki baya ba da sakamako ya yaba in aka yi abin da ba daidai ba baya horarwa kuma ba zai ɗaga wanda ya so ba ya masa promotion ba zai demotion a wanda ya so ba kuma baya aika jekadunsa cikin mamlakarsa inda yake iko da sasannanta kuma baya kulawa ma da jama'ar da yake shugabanta ya basu kuma haka nan sakaka kuma ya kyale su kawai dore suna zaune dore babu wata doka kowa abin da ya ga dama yake yi وهذا يعقده في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به ko ba haka ba ko da ahadu mulukil bashari ɗaya ɗaya ko na sarakuna na mutane ma haza irin wannan siffantawa ya kadahu fi mulkihi ai an yi suka a cikin ikon nasa da mulkinsa ko a ce mutum yana da wannan mulki kuma sannan a kasan ba za ka gane kwatancen sosai ba tun da kai yanzu kana kana zamani ne 21st century ko da ne ake sarauta mutum sarki ne shi yake da iko a ko'ina kuma ba mai cewa kala kuma ba mai musawa kuma ba a tsammani ta yanuwar saurai za ta kare ba ya fargaban 2027 ba wannan su ikon kawai suke shimfiɗawa To a ce mutum yana da iko a mamlakarsa kuma a siffanta shi da abin da aka siffanta a baya, don Allah ya bansa aka yi ko sukansa aka yi. Ai, an nuna ma da shi da akwai babu ko, gara ma babu ma akan akwai shi. wala yaliqu bihi wannan ba zai taba dacewa da shi ba fa kaifa yajuzu nisbatal mulki al fa kaifa yajuzu nisbatal maliki al-haqq al-mubin ilayhi to ya za a ce wannan kwatancan ya halatta a jingina shi zuwa ga al-malikul haqq al-mubin wane ne al-malikul haqq al-mubin Allah subhanahu wa ta'ala to ya za a jingina wa Allah wannan sifar to yanzu kaman jahamiyya suna sunfanta waɗannan ababen duka suna jingina zuwa ga Allah da sauran waɗancan aqaid munana waɗanda za su ce ɗan adam shi ne yake ƙaga aikinsa amma Allah bai san aikin ɗan adam ba sai lokacin ɗan adam ɗin ya yi aikinsa tukun Allah yake sani ko kuma siffanta Allah alimun ne bila ilmi qadirun ne bila qudra qadirun bila qudrati sun ambaci suna amma sun salubar da sufa kaga irin wannan rudewa da irin wannan munanan aqidu wallahi su ne suke sa mutum ya dinga yanzu misali ko da yan faira din nan munanan kudurce kudurcen da yake tattare da aqidar su bai sa su sun lalace ba ba sa kimanta Allah yadda ya kamata a kimanta shi kuma za su iya aikata kowane irin abin da kai a idanunka abin da yake a cikin shari'ar Allah a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laifi ne amma za su ce maka ba laifi bane daidai ne maganar da kai za ta razana ka ta hana ka bacci idan ka ji ta su za su fito za ta fito daga bakin su kai in ta shiga kunnen ka ne ma ka ji wani ya faɗa za ka kasa bacci amma su kuma za su faɗa da bakin su kuma hankalin su kwance kuma a hakan suna cewa za su samu rahamar Allah da shiga aljanna kaga wannan yana daga cikin babban rudin kai ko don haka nan malam ya bijiro wannan magana wala Allah ya nuna cewa munanan akidu suna daga cikin abin da suke rudan mutum su hana shi aikata aikin kirki su ruɗe shi ya ci gaba da aikin laifi kuma yana ta zaton da fata na cewa zai sami mara balale a kiyama in yaje wajen Allah وإذا تأمل الإنسان حاله yace idan ɗan adam ya yi la'akari da yanayinsa in ya lura da yanayinsa min mubtada'i kaunihi nutfatan tun daga mafarin kasancewarsa ɗigon mani ila hini kamalihi har zuwa lokacin da aka kammala halittarsa a ɗawar ɗin يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ثم نكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم to kaga waɗannan atwar ɗin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa to shine nan malam yake mana ishara idza ta'ammala al-insanu halahu min mubtada'i kaunihi nutfatan idan mutum yayi lura da yanayinsa tun daga mafarin kasancewarsa digon male ila hini kamalihi wastiwa'ihi har lokacin da ya kammala wastiwa'ihi ya daidaita ya zama mutum ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا واستوائه da daidaitonsa mutum ya zamanto falamma balaga ashuddahu wastawa ya kai matsayi kenan to in mutum ya la'akari da wannan matakan da ya bi aka gudanar da shi akai ta bayyana lahu zai bayyana fa a gare shi anna man uniya bihi hadhihi al-inaya wanda fa ya kula da shi irin wannan kulawa wa naqalahu fi hadhihi al-ahwal kuma ya ciro shi daga wannan yanayi ɗaya bayan ɗaya daga wannan yanayi ya kai ga wancan wa sarrafahu fi hadhihi al-atwar kuma ya gudanar da shi a cikin waɗannan matakan la yaliqu bihi an yahmilahu wa yatrukahu suda to baya dacewa ga wanda yayi masa wannan tun daga mafarinsa har zuwa ƙarshensa to baya dacewa ga wannan an yahmilahu ya bashi sakaka dore wa yatrukahu suda ya bashi sakaka babu doka ku duba dauran fa atwar ɗin da Allah ta'ala halicci mutum da farko ya ce halicce mu daga turbaya halitta annabi adam alayhi salam kuma Allah ya ce da hannunsa ya halicce shi ma mana aka an tasdida lima khalaqatu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alim ya tuhumi iblis har abin da ya faru na annabi adam aka saukar da shi da an sa shi a aljanna shi aka ci bambari kirjinsa aka halicci matarsa hawa aka ajiye su a aljanna aka ce komai ku ci amma ban da waccan itaciya abin da ya faru ya faru har aka kawo su nan duniya kuma Allah ya ce zan dinga aiko maku da saƙonni wanda ya bi shari'a ta kai da zuriyarka to ba zai tsorata ba kiyama ba zai bakin ciki ba har aka ɗauki wannan zango aka dinga aikowa manzanni ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kuma a halakar da al'umomi a dalilin saɓawa a taimaka ma wasu al'ummomi a dalilin biyayya da kuma halittar da Allah ya wa ɗan adam tun daga farkonsa yana ɗigon mani. Ƙazantaccen abu wanda wanke shi ake ba a so ya taɓa jiki, a matsayin haka mutum yake. Aka bi waɗannan duka stages na embryological development ɗin, yana ɗan tayi, ɗigon mani. ya juya ya zamanto alaka ya juya ya zamanto mubgha tamkar tsokar da aka tauna da haka ubangiji ta'ala yana halittarsa yana halittarsa aka busa masa rai a lokacin yana da rai shi ba komai ba inda za a yi barinsa ba za ka ga siffa a jikinsa ba ma an sa masa rai kuma yatumar za ta ji motsinsa yana ɗan motsi kamar wani kwatso da haka har a fidda masa sauran sassan jikinsa gashi yana da rai a ina yake samun abinci Allah ya masa ta inda zai dinga samu kuma kasancewarsa a cikin bai halaka shi ba kuma ruwa ne tare da shi a ko'ina amma bai suffocating ɗinsa ba ya mutu rashin iska bata sa ya mutu ba an tanada masa gwargwadon abin da shi yake bukata har ya zamanto babba ya zama mutum ba tare da an tsaga cikin ba Allah ya hore ta ƙaramar ƙofa kuma ya fita ba tare da ya mutu ba ya zo shi duniya a lokacin in an bashi kiyashi kawai da tururuwa in suka yi yawa akan za su kashe shi amma Allah ta'ala ya sa aka riƙe shi ana renansa ana renansa jikinsa yana ƙwari har ya koyi abubuwa har ya girma tun bai san komai baya gane komai har ya so mu gane fusake zai ga fuskar wanda yake gani yau da gobe har ya gane wannan abin ya gane wani mai cutarwa da ku baya ganewa har ma ya zo shi kwakwalwarsa ta soma tunani yana da hankali kuma duka wannan Allah a yi shi kawai ba wanda ya yi shi a ce ma babu wanda ya yi shi ko kuma an ce akwai wanda ya yi shi amma ya yi shi ne kawai don ya rayu ya ci ya sha ya hayayyafa shi ma kawai a fantama a cikin duniya in an mutu shi kenan ƙarshen kenan an rufe fayil ba wata doka shi wanda ya maka wannan ɗawaine ba shi da iko a kanka ba zai iya ce maka yi kaza ka yi bar kaza ka bari ba kuma in ya baka labarin za ka koma wajensa ta harcen manzanninsa da aka shaida gaskiyarsu sai kuma a ce ba gaskiya ba ne maganar alhali ba a ƙaryata hanyar kuma da ya samar da kai ba? Ta aika ga akwai wata ga wanda ya wannan tunanin. Shi ne mana yake ambatawa nan? Idan mutum ya yi la'akari wa iza ta'ammala insanu halahu min mabtada'i kaunihi nutfatan ila hini kamalihi wastiwa'ihi tabayyana lahu anna من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يحمله ويتركه سدى baya taɓa dacewa ga wanda ya masa wannan ɗawainiyar kuma sannan da ya ƙarshe ya bashi kawai dore wa ya turka husuda ya bashi sakaka babu doka la ya amurhu ba zai masa umarni ba wai wala yanhahu ba zai sanya masa doka ta hani ba wala yu'arrifahu huquqahu alaihi ko ba zai sanar da shi cewa ina fa da haƙƙi a kanka yadda na maka ɗawainiya na halitta ka na baka kariya na baka kaza da kaza ba ba shi da haƙƙin ya ce ina da haƙƙi a kanka wala yuthibuhu kuma ba shi da ikon ya ce in kayi mai kyau zan sake baka sakamako mai daɗi wala yu'aqibuhu ba shi da ikon ya ce zan maka uquba in ka saba mu zai yiwu hankalin ɗan adam ma ya ce ɗan adam ma idan ya tsaya ya yi dogon tunani zai fahimci cewa hakan fa ba za ta zama ba walau ta'ammala al-abdu haqqat ta'ammul inda bawa zai yi lura yadda ya cancanta yayi lura lakana kullu ma yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan lahu ala tauhid wan nubuwati wal ma'ad to fa inda mutum zai yi tunani iya tunani lakana kullu ma yubsiruhu to sai ya kasance duk abin da yake gani da idansa ya daga kai ya ga sama ya duba gefensa ya ga bishiyoyi ya duba ƙasa ya ga ƙasa ya ga ƙwari ya ga kogi ya ga taurari ya ga mutane ya ga abubuwa duka to inda mutum zai lura yadda ya kamata lakana kullu ma yubsiruhu to da duk abin da zai gani da idansa wa ma la yubsiruhu da ma abin da baya gani labarin sa yaji to da za su zamanto dalilan lahu ala tauhid wan nubuwati wal ma'ad za su zamanto masa dalili ne akan kadaituwar Allah subhanahu wata'ala wan nubuwati da kuma annabta da Allah ya aiko manzanninsa gaskiya ne wal ma'ad zai tabbatar da cewa makoma fa gaskiya ce. Wai cikin magabatan maluma wani sai ya zo ya masa tambaya ta ta'annuti, yaya kan mutane aka yi su suna mutuwa? Ai, da mutane sai a yi su ba sa mutuwa sai ce, eh an yi mutane suna mutuwa ne saboda an halicce su ne, samar da su aka yi da babu su. shi saka suke mutuwa ai ya bashi ansa ko to makoma gaskiya ce ko ina ka duba zaka ga makoma gaskiya ce wallahi ko zuzu ya ishe ka ko tururuwa in za ta yi kaura zuzu dai gashi nan ba baka san daga ina ke fitowa ba in damana ta yi damana kawai ruwa ya zuba shi kenan sai ga zuzu shinge ko wasu ke ce masa sai ga kawai na fita can ma ƙofa ƙadangaru zo ana ta watanda eh kawai fitowa suke ta yi da kuma ƙasar a bushe take wa ya dasa su a wajen ka gana nuna maka makoma tashin kiyama ba gaskiya ce ruwa ya sauka shi kenan su zuru ƙasa yan ta fitar makoma gaskiya ce to da mutum zai duba abin da yake gani da wanda ma baya gani labarinsa yake ji to lallai zai san akwai Allah kuma annabta gaskiya ne makoma gaskiya ne wa annal qur'ana kalamuhu kuma alqur'ani kalamin Allah ne mala yace wa qad zakarna wajha al-istidlal bi dhalika fi kitabi aymanul qur'an mun ambata yadda ma za a kafa dalili da wannan a cikin littafin ma'aimanar Qur'an wato aka ce yana nufi ne wani wani littafin su attibiya layi ka san akwai shi amma kana ganin sa daga hannunka zaka ga hannunka da yatsunka kuma wataƙila za a iya ganin sassan jikin mutum ma da yake ɓoyayye Allah za a iya ganin hanjin mutum za a iya ganin hantarsa za a iya ganin waɗansu sassa na jikinsa ɓoyayyu da jininsa wataƙila ma iya ganin ɓargonsa duk waɗannan za a gani ko mutum yana tafiya an san shi da rayi amma daga lokacin da ya yanki jiki ya faɗi ya mutu ba shi da bambanci da wanda yake da rayi in ban da rayin to lokacin da mai rayi yake da rayi ina ran yake ana ganinsa ya nuna baya nan yana nan kowa ya san yana da yakinin cewa akwai rai a jikinsa amma ya garan ba zai iya bayanin a ina yake ba a kunne yake a makogoro yake a cikin tumbi yake a duddugen sawu yake ba wanda ya san ina rai yake wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wama utitu min ilmi illa qalila to Allah yayi rantsuwa da abin da kuke gani da abin da ba ku gani akan me Allah ya rantsuwa ce innahu laqawlu rasulin karim lalle shi maganar wani manzo ne ai sako ne da wani manzo ya zo da shi wanda yake mai karamci innahu laqawlu rasulin karim yanzu ana magana akan me kenan innahu innal lamirun me qur'ani Qur'ani Qur'ani ya zo da labarai ko bai zo da labarai ba wasu labaran an gani akwai labaran da aka gani na'am akwai labarai da Qur'ani ya faɗa wanda aka gani akwai mana da rafi ce babu an ba da labari Qur'ani ya ba da labarai ya faɗa ababe kuma ka gani yanzu laraba ba sai Allah ta'ala ce marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan ya cakuɗa teku guda biyu da suka hadu amma fa ya sanya wani bariya a tsakanin su wani shamaki wanda ko ba za su hadu ba gashi sun hadu amma ko ba su hadu ba kaga lokaci annabi bai taba hawa teku ba tunda yake a rayuwarsa bai taba hawa teku ba bai san ma teku ba sallallahu alaihi wasallam ayya wannan farfajiyar hamadan ya rayu amma sai daga baya kuma sai aka discover a wajen Gibraltar akan Mediterranean Sea tsakanin Afirka da, da Spain inda Mediterranean abin nan ga wani kuma stream na Pacific Ocean da ya shigo ya shigo jikin Mediterranean shi Pacific ya zo wannan ko Mediterranean ya zo stream ne wannan ya taho sai suka haɗu kuma Allah ta'ala ce wa min kullin takharujuna minhu hilyatan kifi zai penetrate kana ganin sa gashi ruwa ne ya haɗu kuma yana floating jirgin ka zai wuce ta wajen kifi zai zo ya shiga ta nan ya shiga ta nan amma kuma ruwan daban-daban ne a idanu ma daban suke kuma gashi dai ruwa ya haɗa amma kuma bai haɗu ba kowanne daban yake kalar su daban test din su daban salinity da yake cikin su ma daban ne to in banda Allah zai wannan to kaga Qur'ani ya bada labari ga waɗanda da suke amana da aka faɗa ba san me yake amma kuma daga baya sai aka gani kuma har yanzu yana nan hakan kuma yake tun zamanin daɗin kuma har yanzu Allah ya ce bainahuma barzakhun tsakanin sakon shamaki la yabghiyan ba za su taba tsallaka shi ba kuma kai idan ka zo kai haka da hannunka babu da zaka ci shamakin ba garinsa zaka yi ba jinsa zaka yi ba komai za amma Allah ya hana su haɗuwa gashi a haɗan suke amma kuma ya hana su haɗuwa inda za su yi ambaliya haka za su tashi sama hurum su faɗo amma daban suke to kaga qur'ani ya baka labari wanda ka gani ko Allah ya ce alif lam mim gulibatir rum labarin da ya wuce ce fi adnal ardi sai aka ce wa hum min ba'di min galabihim sayaglibuna fi bid'i sinin wannan ko mustaqbal ne ko ya faru ko bai faru ba ya faru to shine Allah ya ce fala uqsimu bima tubsirun ina rantsuwa da abin da kuka gani wanda kuka gani fil kaun da wanda aka bada labari ma ya faru a idan kuka gani wa ma la tubsirun da abin da baku ganin ba ma ina rantsuwa da abin da baku gani ba innahu shi fa qur'anin nan la qawlu rasulin karim Allah yana bada cewa manzo ne ya zo da Qur'anin kuma wannan maganar gaskiya ce Allah yana rantsuwa da ita don haka aljanna da ya ce zai ba waɗanda suka bi shi wuta da ya ce zai azabtar da waɗanda suka kafirce masa ita ma gaskiya ce wanda kuka gani an yi rantsuwa da shi wanda ba ku ganin ba ma maganar dai gaskiya ce ba ta tashi a matsayinta na gaskiya ba Allah ya ba mu ikon bin Alƙur'ani. Allah ya ƙara haskaka mana abinda muka faɗa daidai. Allah ya tara mu cikin ladansa wanda muke kuskure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum.